والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a kamar uku ga watan Sha'ban wata na takwas kenan a lissafin watannin musulunci hijira na da shekara 1444 a kalandar nasara kuma kamar 24 ga watan biyu 2023 kamar yadda bayani ya gabata Juma'ar da ta wuce bayan kuma kammala littafan da ko littafin da muke yi to kuma yan satuttuka suka rage kafin zuwan Ramadan wanda dama mun saba dogon hutu a wannan tsakani to sai muka ce bari mu dan dauki waɗansu matsaloli mu duba waɗanda za su amfanar a babuka na ibada da zamantakewa ƙari akan abubuwa da ko littafai da aka yi waɗanda suka faɗakar ko ilmantar a ɓangaren abin da ya shafi aƙida. To, Juma'ar da ta wuce mun fara duba matsaloli a tsakanin ma'aurata ko matsalolin ma'aurata, almuskilatun zaujiya kenan. Mun ji matsala ta farko, wacce ita matsalar farko ita ce galiban jahiltar addini daga ɓangarorin su ma'auratan. a ce shi namijin misali bai fahimci addini ba to za a yi ta tafiyar da ba cikin daji mushkila ta biyu ko matsala ta biyu da ke samuwa tsakanin ma'aurata ita ce matsalar da ke tasowa daga mu maza shine kin girmama ita matar ko kin girmama ra'ayinta nan ce ra'ayi shawarar da za ta bayar ko fahimtar ta wanda ko da kuskure ne aka girmama aka gyara mata to za ta dawo kan ingantacciyar fahimta da kuma ɗaukar matakai na wulaƙanta ta ko wulaƙanta abin da ke da ta'alluki ko alaƙa da ita kamar ra'ayin da makamantansu to waɗannan su ne mushkiloli ko matsaloli guda biyu da muka duba matsala ta uku ita ce za mu tashi a kai ita ce at-tahdidu bit talaqi ita ma matsala ce da ke faruwa tsakanin ma'aurata kuma maza ke sabbaba ta kuma tana haifar da ɗa mara ido shine in aka samu saɓani tsakanin miji da mata kawai sai kaga miji na barazana da cewa zai sake ta saboda shi abin da yake dukan kirji a kai igiyar auren guda biyun ko ukun duk suna hannun shi ne kuma ƙila yana jin shi da wasu 'yan canji a aljihu da aka mace kamar hula take ya sanya sadda ya ga dama ya cire a sadda ya ga dama to shari'a ta dauki matakai ta ba da ka'idoji da tsare-tsare da kuma tarbiyya ta yadda za a yi sakin da kuma lokacin da ake da buƙatuwar ma a yi sakin buƙatuwa mai tsanani in abu ya kai zai iya shafar aƙida ko addinin mutum ko ya kai wani mataki na tsananin kiyayya daga ita matar zuwa ga mijin amma kawai saboda mai ɗakin mutum ta bar yaro na kuka kawai sai ce zai sake ta in ta ƙara bari yaron na ya ce umu akwai masaka saboda shi sakin a wurin shi ya fi ledar fiyo wata auki yanzu da ya haka zaga ya yayi mo biyu da ya kaɗa haka zagan shi da na uku wani kuma saboda kawai bata gama girki da wuri ba ya dawo yunwa ta koro shi talauci kuma ya hana ya ci a waje e duk da shi yayi inda in kayan shemi ta Mr Bix ba zai shigo gidan shi da kwari ba to amma babu ta taso shi da kirma ya daragara sai da yace don Allah ma iyakar su ke ne mika na abin hawa kawai saboda bata gama girki da wuri ba kawai sai yace zai sake ta ko kuma ya ce ta mashi wanki ya dawo ya cimma bata yi ba ko ya ce a goge kaya ya dawo ya cimma ba a yi ba ko dai wani ɗan ƙanƙanin abu wanda bai wuce a warware shi cikin sauƙi ba kuma ta hanyar da shi zai iya cin riba ma to amma za ga kawai ɗan ƙanƙanin abu sai a yi mamace barazana da cewa za a sake ta tun sakin yana ba ta tsoro to ita ma kamar yarinya ce suna cewa wai almar'atu tiflun kabir mace da ka ganta babban yaro ne in dai ka yadda yaro zai iya daukar kwalbar man shafan kai kwala da kasa ta fashi to macen ma za ta iya mai kama da wannan ita koda bata fasa kwalbar ba za ta iya batar da marfin to dan bambancin kadan ne da goma rufiya da leda shi yasa laraba masu salon magana suka ce almar'atu tiflun kabir shi kuma ɗanta shine tiflun sagir ita babban yaro ɗanta kuma ƙaramin yaro in ta goya sai a ce ga tiflani can babban yaro ta goya ƙaramin yaro to yin ana mata barazana da sakin ana tsoratar da ita da shi ana kaza ana kaza abinda zai iya yiwuwa ya faru shine za ta daina jin tsoron wata na bata gama girki ba ce zai sake ta kafin ya rufe baki sai ta iya cewa in ba da garwa aka yi mashi wanka ba ya sake ta in ba da balango aka yi mai suna ba shi kuma sai ya ƙara hasala shi da aka yi mashi da katon rago za ta yi mai wannan cin mutunci ko kuma in ya haihu cikin uwar shi mata sun iya zagi a nan fagen ba su da dama to sai ta kuntuko mashi wata bakan magana ba ta son sakin amma kuma ya kai ta bango ta hanyar yin mata barazana da abin da bai kamata ya mata barazana da shi ba to wannan abin na iya jawo matsala wani zai ce to ai matan ne ba sa ji ta ce wannan shari'a ta san dama za a rina duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa kuma dan namiji ya saki mace ba shine arzikinta ya kare ba wata ma a lokacin wasu kafafan arzikin za su bude mata zaka ji wata matar na cewa ita bata san dadin aure ba sai da ta yi na biyu na farkon kawai depot ta je kafin POP aka kore ta sai da ta fito sannan ta je sai short service shawarar namiji shine shan to yanzu gata da aninanta amma wancan na farkon bakan wuya kawai ta sha ba yayi to zaka iya samun mace a haka shi yasa Allah yake cewa wa iyya tafarraqa idan miji da mata suka matsa sai sun rabu kuma suka rabu to yughnillahu kullam min sa'ati kowane daga bangarorin biyu Allah zai yalwata mashi daga falalar shi daga yalwar da Allah ke da ita sai ga ya samu yalwa ya samu kaza ya samu kaza abuwa sun dawo sun yi kyau to amma kafin a zo wannan gabar shi sakin ba a so ya faru ba an haramta wa namiji yayi sakin bane amma akwai waɗansu masale da waɗansu mafasid da ya kamata ya la'akari da su kila suna da ƴaƴa kila ita matar yar dangi ce in ya sake ta zumuncin su zai tabu kila iyayenta rufe ido suka yi suka bashi a lokacin da bai kamata su bashi ba amma zai suka rufe ido shi kuma yanzu yake so ya ci amana to ko dan iyayen sai ce bari ya hakura kila kuma matar na da wani kyakkyawan hali wanda annabi yake cewa la yafruku mu'minun mu'mina mu'mini namiji ba zai yiwu ya zo ya tsani wata mu'mina mace ce 100 bisa 100 ta bata da alkhairi ba ba zai yiwu ba in kariha minha khuluqa idan namiji ya tsani wasu halayen matar shi to radiya minha akhara zai yarda da wasu zai ga wasu ɗabi'unta na da kyau tana dai da nawa tana da sakaci wajen kula da kayan da aka ce ta kula da su tana da yawan mantuwa ba ta zumunci kama kuma tana da amana ta iya renon yara kuma ta iya girki ya kamata in waɗancan laifukan su ne rukunnan ya sake ta ya kamata waɗannan alheran su zama rukunnan hana shi sakin da haka ba a mamace barazana da saki duk wanda ya bude wannan kofar to za ga ba yadda za a iya zauna lafiya da mace za ga wani saboda tsabar kwarewa da rashin sanin zamantakewa har rubuta sakin yake ajewa wai koda za ta bata mashi rai in ba biro sai na zake shi saki da zai kalmace ya zaka ya hada da katin ATM din shi da ID card da ta bashi haushi ba bata lokaci kawai sai ya bata malaman fiqh suka ce duk radda ta gani ta sauku in kuma da date tun daga date din da aka sa ko wata alama da ke nuna date din ya rubuta ya ce daga yau ranar zaɓe in har wance ta ɓata mai rai ta sauku kawai sai ta gani bayan wata uku ta sauku tun daga ranar zaɓe amma in ba date daga radda ta gani ta sauku ba magana ya ce eh to ai ban baki ba wa ya ce ki duba ai tunda dai ta gani kuma ita ake nufi shikenan za ga malam malikiya a cikin suna ba wannan babin muhimmanci da mutum zai hango matar shi daga bene fatuwar da ce zafi da yawa gaskiya ba tausayi ya hango ta wace ce ke lekowa na sake ki shi yana nufin ya zaci amaryar ci sai da ya hawo benen sai ya gaba ita bace sai da suka haɗu sai ga duk kaya iri ɗaya suka sa da amarya da uwar gida ya ce wace ce ta leƙa kowa ta ƙi faɗi to su duka biyun tun sun sauku duka biyun sun sauku saboda ya ya saboda idza ta'ayyanat an-najasatu gusira mahalluha wa idil tabassat dole so ba kullu wato sai zabi amma shi ma maganin shi kenan ya baka tantance ba za ka wurga sakin to da haka ba a tsorata mace da saki abinda ake so tunda macen dole dai kam za ta saba maka to sai ka dauki matakan da shari'a ta ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'ibuhun matan da kuke jin tsoron za su bata maku rai za ku iya samun sabani ka zaunar da ita kai mata wa'azi wannan shine matakin farko ba bararra da saki ba ba ta gama girki da wuri ka zauna kai mata nasiha ba ta zumunci ka zauna kai mata nasiha ba ta girmama kaza ba ta kaza ba ta kaza nasiha za ka yi mata Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama sun ce kaza akwai aya a cikin alkurani wuri kaza wuri kaza wuri kaza ko ka ce mata to wayannan abubuwan zan nemo wa'azin wani malami mu zauna ni da ke mu saurara wannan in ka dauka za a samu mafita saboda kai yadda Allah da manzo suka ci idan haka bata ci ba wahjuruhunna fil mazaji'i daga nan sai a kaurace musu a wuraren kwanciya sai a rika mata hijira za ta fahimci an yi hushi da ita to daga nan za ta dawo laifin mai ta yi sai mata tilawan laifinta daga nan sai ta gyara sannan na uku wadribuhunna idan suka ki shine sai ku duke su duka shine matakin ƙarshe to kuma kaga a wurin mace barazana da saki kamar daidai yake da duka to sai ya zamana shine matakin karshe fa in afa'anakum idan matan nan kuka yi masu wa'azi ko kuka kaurace masu ko kuka duke su sai suka yi maku da'a to fala tabu alaihinna sabila kar ku nema wata fuskar wani laifin ku makala musu da haka waɗancan matakan su za a bi idan sabanin ya kici ya cinyewa shi kwararren namiji ba saki zai yi ba saki shine matakin ƙarshen da ba za ka taɓa nadama ba in kai to haka idan abin ya kici ya kicinyewa namiji zai ita to ta tafi gidansu kuma in ta tashi tafiya ka bata na mota ka bata na mota za su kashe dubu uku ce to ga dubu uku ga dubu ɗaya a sha mai kije gida sai na zo daga dama ka kala kafar ka ki zuwa har su neme ka har ai kaza har ai kaza shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa in khiftum shakaka bainihima idan kun ji tsoron za ku samu saɓani a tsakanin matanku ko saɓanin ma ya riga ya faru fa ba a su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha a ɗauko mutum ɗaya daga danginta daga dangin kai miji a ɗauko mutum ɗaya daga danginta in yurida islaha in dai wanda kuka ɗauko zuciyarsu tsarkakakkiya ce to yuwaffiqillahu bainahuma wallahi sai sun fahimci juna malam malikiya suka ce idan ka ɗauko ɗaya daga dangin shi ɗaya daga danginta aka ce ku zauna kun ji matsalar zamantakewar wane da wance suka yi zama awa ɗaya awa biyu awa uku awa biyar suka fito suka tara dangi suka ce sun kasa gane matsalar malam malikiya suka ce a kama su a zane su munafuki ɗayan su munafiki ne kuma ɗayan ya shafa ma ɗayan dan Allah ya ce iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma kuma wannan ita ce kaidar Allah fa in dai zuciyarka na da kyau to kuma zai baka mai kyau ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira kaida kenan in dai zuciyarka da alkhairi to shi kuma Allah ta ya baka alkhairi alkhairan can guda biyu ya'lamillahu fi qulubikum khaira ba shine yu'tikum khaira din ba in zuciyarka da tsarki kana nufin mutane da alkhairi to zaka samu alkhairi duk ɗan kasuwar da zuciyar shi da salama da ruhi da tausayi da fatar alkhairi zai samu riba ka'ida ce kaga wannan fursunonin yakin badar aka kama to aka ce su zauna in har suka zauna Allah ba zai rasa su mafita ba mafitar kuwa koda za ta zo da cewa a iya abinda muka fahimta da wance da wane su rabu ita mafita ce sun fahimci zaman ba zai gyaru ba in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira to amma in mutum ya dauki wancan mummunar dabi'a mummunar dabi'a to zai zama zaka lalata matar har ta dawo ta rena ka har ma za ta kila ba kawayenta labari ai shi mai gida da ka bakanta mashi ya ce zai saki an ce wata na wani mutum ya zo wajen Harunur Rashid ya zo yake cewa ranka ya dade irin labarai ne yake so ya bashi masu sa nishadi da kuma dai daukar tunani yace ranka ya dade ko ka taba jin labarin mutumin da ya saki mata biyar a rana daya mata biyar saki biyar yayi kuma kowane saki ya hau an ce wani mutum ne mai bakin hali irin miyagun da marasa mutunci matan shi hudu yana zuwa sai cimma matan na fada wannan na zagin wannan wannan na dukan wannan ba wai dukansu ma ya samu suna faɗa an ce guda biyu ne shikenan yazo ya ce su bari ki bari ki daina dukanta ki mana shiru ɗaya ta ƙi yin shiru da ya matsa abin ya ba shi haushi sai ce iza habi fa an ta tsalik tafi gida na sake ki shikenan sai ɗayar ta ce mashi ajalta alaiha bi tsalaki mai gida da ka saurari al'amarin da kyau kayi gaggawar saki saki ba shi bane mafita akwai abin da bai kai saki ba da zai warware matsalar yace baki da kunya ke ma ki tafi na sake wai ni ne zaki rika cewa kaza kaza kaza sai ta uku take cewa ka amma mai gida baka kyauta ba ka rasa waɗanda zaka saki sai matan kirki dukkanin su mutanen kirki ne kuma suna kyautata maka yanzu haka baka san me suka yi maka ba yace ke ma na sake ki baki da kunya shikenan sai ta hudu tazo take cewa mai gida me ya faru ne yau waye bata maka rai har ka kasa mallakar tunaninka ka saki mata uku a tashi guda ita ke ma yi gida na sake ki to wata mata cikin mata makotan shi sai ta leko ta ce me ke faruwa nan gidan ne ana ta raba saki haka alhaji ai hakuri ake yi gida hakuri ake yi yace ke ma in mijinki yayi afurubin na sake ki shi ko mijin na zaune a shi ma ta kai miji bango ya ce approve ita ma ta ita ne ce Allah ya gaga mutum ɗaya saki biyar duka saki biyar shi kadai wani mutum ya zai ba harunan raja an yi dariya kuwa kaga mugun halin yayi yawa kuma shi da kanshi zai koma yana biko to da idan farko sai ka haƙura kishi ne a mata ba za ka iya raba su da shi ba kamar yadda ba za ka raba su da jini da ɓargo a jikinsu ba to da haka wannan mutum ya zo ya sage geduwa dai ya shiga wani yanayi mara kyau sau da haka ba a son barazana da saki ba a son tsorata mace da shi sakin ko ka rika mata barazanar cewa ko da ita ko ba ta eh ko hakan ne tunda kuna tare karka faɗa za ka koyar da ita wani mugun hali ne ita ma sai ta koyi cewa ko da kai din ko baka kuma ta san ita ma ya za ta yi ta fita harkar ka ta shiga wata harkar ta daban kamar yadda suke cewa karkashin wannan ba a son maza su rika gaggawar rata ya saki a talaqul muallaq da rika cewa in kika fita a bakin aurenki wannan magana ta wanda bai sanya ake zamantakewa bane kuma matsala ce take haifarwa wai in ta fita ya sake ta in na dawo baki gama girki ba na sake ki sakin yayi yawa kuma idan ka dawo bata gaman ba kuma ta sako saboda ka rataye sakin da wani abu kuma bata yi ba ko ka rataye sakin da wani abu da baka so a yi ita kuma ta je ta yi kaga mutum ba yadda ya iya wasu mazan kuma za ga suna rantsuwa da saki sai ya zo ya ce ya rantse da Allah matar shi ta saku in kaza bai faru ba ba a so a rataya aure ko saki da rantsuwa ba a so a yi haka idan mutum ya yi to zai iya sabbaba wa kanshi ita matar ta saku kaga ya dawo kanshi wata irin asara so da haka dai abinda ake so da wannan nasihar shine kada mutum ya rika wa iyalin shi ko matar shi barazana da saki za ta saba maka duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa za ku kuma samu sabani wanda auren magabata ma an sha samu da haka to kai naka kenan asuwa ko kai waye da kai ma ba za a samu ba to tunda haka ne sai ka kalli alkhairan ita matar tana da wasu alkhairai kila ga kanka ko ga ƴaƴanka ko ga abin nan iyayenka mahaifanka ko ga jama'ar gida ko ga jama'ar gari to sai ta ci albarkacin wannan laifin da ta kuma sai an karar da ita in za ta yi so ɗari a gyara mata so ɗari har a ƙarshe dai za ta yadda da cewa ita ma ta san laifi take yi wata ma za ta yi laifin da gangan daga baya za ta zo tana mijin kuka cewa ita ma ta san bata kyauta ba to da ya sake da wani za ta ji kenan wani kuma zai zo ya sakin kuma ga yana bibiyar malamai yana neman fatawoyi da na sakin layi dan ya za a gyara auren nan da nan za a ce ya sake ta bayan an jima an yi la'asar kuma ya ce ya sake ta da safe kashe gari kuma ya ce ya sake ta kuma sai ga yana zuwa yana cewa to wallahi a cikin dai sakin guda biyu ma shi bai ma san yayi ba yana so ne ka saka shi a cikin fatawar talaqul mughlaqi fatawar sakin wanda bai san halin da yake ciki ba shi na ne yake cewa la talaqa wala itaqa fi ighlaqi irin wannan to amma shi nashi ai dan ya kai uku ne me yasa da yayi na farkon bai nemi fatawa ba tunda da ya san bai ba shi a cikin hayyacin shi lokacin da ya saki sakin farko da sai ya zo sai ya fatawa sai a ba shi fatawar cewa to bata saku ba sai ya koma sai a ce to ba saki ko daya amma sai da aka yi na uku yanzu kawai da barbaru yake so a sanya za a yi ta dawo to da dai miji ko namiji ba zai wa mace barazana da cewa zai sake ta ba yin wannan barazanar tana sabbaba sabani a tsakanin ma'aurata da rashin jin daɗin zamantakewar da kuma rashin morewa zamantakewar to matsala ta hudu da ke tsakanin ma'aurata shine munana zato ga mace miji ya rika munana mata shi zato ya rika jin cewa bai da ita ba to da kullun yana bibiye da wayarta kullun yana bibiye da inda za ta kullun yana kokarin sa mata kyamara a daki da falo da bayi da tsakar gida kullun yana kokarin makalawa motar ta traka yana gane-gane inda za ta in ta wuce ta wajen wani hotel ya ga kamar ma motar ta tsaya fa a wajen hotel din nan ne shi ma ba da hankalin shi ba zai kwanta ba eh duk sati wanda ya zama babban joji kenan wannan shi ne cif joji wai duk sati ce rantse da Allah ba da ci amana shi ba wannan bai jin daɗin zamantakewa kuma idan ta ga dama kuma za ta ci amanar tashi kuma ta rantsan an je lahira ta sai sai fari kila ta hadu da Allah lafiya abinda za a yi tun farko zai iya yiwuwa shi ma bai da gaskiya dan galiban mugu shi ya san makwanta mugu kuma wanzami bai san jarfa ko irin manya-manyan zanen nan za ga ba a ba wanzamai su ba sa so to to ya aka yake zarginta da yiwuwar yana dan sakin layi barawo shi fi sanin ya ake sata to ba a so mutum ya munana wa matar shi zato har abin ya kai makura a abinda ake so ka girmama shine na ɗaya dai ka sa kai kishinta kishinta ba muna da zato bane za ta yi tafiya to a haɗa ta da muharrami wannan tsari ne na shari'a amma ta tafi garinsu duk minti biyar sai ka kira ta kina ina hayaniya nake ji na ji muryar wani namiji kawunta ne ba kuma garinsu ta tafi ka ni ban ga mai da gani nan zuwa ko zai kawo mota to wannan ya wuce gona da iri muna na zato ne abinda za ka yi shi ne tun farko ka zaɓi mai addini ka kyautata mata zato kuma a ci gaba da yi wa juna nasiha kuma kai ma a waje ka kiyaye shikenan in ya so maganar bi tajassusi maganar bibiyarta maganar zarginta da cin amana duka waɗansu babuka ne da za ka rufe su kada ka zarge ta kada ka tuhume ta da komai in ka buɗe wannan ƙofar shedan zai zo ya kawo maka abin da ba da gaske bane kuma ya suranta maka shi da gaske ne daga nan ya kai ka ya baro shi namiji abin da ake so ka tsaya matsayi na tsaka tsaki kana kishin iyalan amma baka munana masa zato in ka zake kishin kana ga yayyawa har ka kai mataki na munana zato zamantakewar ku ba za ta yi daɗi ba kuma za ku yi ta samun matsaloli idan ko mutum ya zama mara kishi matar ta tafi duk inda ma za ta tafi shi ba abin da ya dame shi to lallai shi kuma idan yayi haka zai hadu da Allah madaukin sarki bai da wani abu na kima ko wani abu na daraja saboda akwai mutane da Allah madaukin sarki ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa waɗannan mutane ba za su shiga aljanna ba daga ciki akwai namijin da ake ce mashi addayus namijin da baya kishin iyalan shi ba abin da ya dame shi ta tafi duk inda za ta tafi ta dawo duk sadda ta ga dama ta buɗe wayarta ta yi kiraye-kirayenta ta yi chatin ɗinta ba abin da ya dame wannan dayyus ne ba zai shiga aljanna ba to amma kuma ba za ka hana ta kaga ta buɗe wayarta ba ko ka ji tana magana da wani yar dangi ce ba ba daga dajin da ba kowa ka auro ta ba kuma madamar tana da tarbiyya ba za ta ba da damar ta yi magana da wani a waje ba in ma har za ta yi to zai zama bisa masaniyarka kana sane da cewa ga abin da ta yi ko ga wanda suka yi magana da shi kuma ga dalili kaza ga dalili kaza ga dalili kaza in aka yi haka to za a sami kyakkyawan zamantakewa da haka dai mushkila ta hudu muna na zato da wasu maza ke wa matansu wanda kuskure ne a babi na zamantakewa kuma yana sababa matsalar da galiban ba za a iya samo mata magani ba to matsala ta biyar a tsakanin ma'aurata ita ce barazana da wasu mazan ke yi da mace ta biyu in mace shi ta ba shi haushi sai ce zan maki kishiya fa kaga in kai ta faɗe kai ta faɗe har ta gano ka to shikenan ka zama fafa lolo ai ba a barazana da wannan tabbas in ka ce mata za ka yi kishiya tabbas ranta zai ɓaci kuma dole hankalinta ya tashi idan baka yi sa'a ba zaka iya sabbaba mata mutuwa jininta zai iya hawa zuciyarta za ta iya bugawa da mace dai ba ta son kishiya sai dai dai ana samu na gane hira da wata mata a Kano ta ce ba ta son mara mata kuma budurwa ce akalla mai mata daya in ma da mai uku ta fi son shi saboda wai ta karfafa a ƙara aure to sai a ci da sa ya kai zuci ko shari'ar musulunci da malamai na addini sun yi tsari in kauren zaka tsara kana ga cewa in baka rika mata barazana ba za ku samu matsala to sai ka koma sai ka dauki tsari na shawarwari da malamai suka bayar nan a waya ta wani littafi ne da wani malami ya rubuta Abdulaziz ibn Abdullahi Raji'i wasu da yawa sun san shi yana da wallafe wallafe da yawa wani babban malami ne shawarwari ne guda goma sha hudu ya bayar ga mai mace ɗaya da yake so ya ƙara aure amma yana tsoron ta gida shi ne ya sa wa littafin suna a tsariƙatul musla hanya mai ɓullewa tsalle hanyar nan za ta ɓulle ta yaya li isa li khabari zawajika ila zaujatika ula hanyoyi goma sha hudu yadda zaka baiwa uwar gida labarin cewa zaka yi mace ta biyu ko ba ta da an samu matsala ba to ya kawo shawarwari daga ciki ba barazana zaka ce in kika matsa fa kawai wata zan karo to in ba kai sa'a ba tana hada shayi wallahi sai ta watsa maka abin ka sai to ka karan mana kafin ka gama goge ido ta hawa a caba kuma ba ai sa'a ba tana zuwa police station za ta wuce mijinta ya ɗauki ruwan shayi yana ƙoƙarin watsa mata ya watsa a fuskar shi tasha a zo ka ce wallahi ba haka ya faru ba kawai fa ce mata in kuma ka kuskura ka ce ce mata nayi zan mata kishiya ta kafa hujja in ma ita ta watsa maka ta watsa ma banza ba dama ka faɗi wannan dalilin ce to gaskiya abinda za a yi ka rubuta apology ta watsa maka shayi kuma ka rubuta apology to haka dai malami ya bayar da shawarwari guda goma sha hudu ga wanda yake so ya ƙara aure yana so ya bi ta dabarbaru to amma dai nan ya kawo ne da sunan matsala ce ka rika cewa matarka na lura halinki bai da kyau a saki abu kiki ga taurin kai ga kazanta to wallahi sa atazawwaju bi ukhra sa atazawwaju alayki wallahi zan maki kishiya zan karo aure na san ma shine kawai maganinki ba ma bari ma in daina fade sai dai ki da an yi kaga in kai daya ka fita akai wata daya ta ji shiru tun kana yi tana tsoro sai ta fahimci kawai barazana ce ta riga ta shiga gabanka kuma daga nan ka riga ka kafa mata wata kiyayyar cewa kai baka kaunarta to da dai a wurin mace kishiya kishiya ce ko ƴan uwarta ce daka ba a barazana da cewa za a yi wa mace kishiya yin haka zai sanya ku samu matsala rayuwarta ta gurɓace ababen da take maka na kyautatawa ta bari ababen take maka dan Allah da wanda take maka dan soyayya da wanda take maka dan riya da wanda take maka dan kada kai mata kishiya duk za ta hada ta bari duk za ta hada ta bari wani wani wani mutum talaka da kyar ake ci sai Allah ya sa mata sana'ar matar shi albarka tana sai da manja da kayan miya da itace abubuwa da yawa so da haka duk wani abu na cefa ne ita take yi kawai shi yi dan auno masara in ma bai auno ba zai zo ya ci ma hatta auno ta gyara kawai a sa mashi a kawo mashi ana mashi barka da zuwa ran nan an zauna a majalisa abokai suka yi ta mashi gori wai shi ba cikakken ahlus sunna bane wai sunna da bi ma aka fara a Qur'ani masana wasu la tawaruba kawai ya yadda kawai ya je ya kara aure to kuma dama akwai wanda in tayi tana rubuta bashi daga radda yace zai kara aure sai ta daina yi sai dai ta zo ta ce ba magi ga jarkan manja yana kallon ce mashi ba manja to wannan ba wannan nasiyarwa ne sai to a ranta ma kafin dai biki tana bin shi wajen dubu goma sha shida sama da shekara sha biyar fa kaga ba ƙananan kuɗi ba ne aka zo aka yi aure ita waccan amarya ta fahimci da yadda take kallon shi abin ba haka ba ne ta huda ne ba ta shiga ba kawai ta gudu ita kuma wannan tana ta lissafin bashi ya zo ya tafi fatakwar kwadugo ya je ya ba fata ya samo kamar dubu sha takwas tana zuwa ta ce ba zaman lafiya sai ya biya ta bashin ta kai mika mata shashi da ya zauna da biyu to kuma ya riga ya matsa an samu matsala duk da ya saki amaryar ita bata dawo ta yadda da shi ba kawai ita za ta yadda da shi ne in Allah ya bashi a talauci ka san mata na da wannan zaka ji mace tana cewa in dai mijinta zai ƙara aure in ya wadata to Allah ya bashi a talaucin ta yadda ce talaucin da da ba za a yi mata kishiya ba wadata ne arzikin da za a yi mata kishiya kuwa tsiya ne Allah ya azarta mai gida tana nufin Allah ya bashi a talaucin ita kuma ta ci gaba da cin arzikin da sauki eh wata ta yadda da haka tsafta wata ta daidai ta neman matan banza a waje amma dai a gida ita ce kwamanda wannan kuma kaga lalacewa ta yi lalacewa bayan matan na da buƙatuwar a zaunar da su su ma a karanta musu babin ta'addudu zaujat din shi musulunci ba a banza ya ce a ƙara mazan su ƙara aure ba akwai a sanar da ita hikimar da shari'a ta sa ta halartar da ƙara auren na daidai matan nan sun fi yawa in kowane namiji mace ɗaya aura da yawa za su rasu ba su yi aure ba kuma ana so a yi auren a hayayyafa don annabi alfahari da yawan mu na biyu ita ma a danginta da matan wala Allah a ƴaƴanta ma duk da mace za ka iya ganin ta yi yaƙin duniya na ɗaya da na biyu da na ƙarshe ma akan kada a yi mata kishiya amma mai mata ya zo neman auren ƴarta ta yadda ta bashi duk ai mutumin kirki ne bayan wata za a ɓata wa rai tunda ba ita za a yi mawa ba ba damuwa to ana so matan su fahimci hikimar shar'antuwar ta'addudu zaujat din wani lokaci zai iya yiwuwa ita ba ta haihuwa kuma shi yana haihuwa in ya zauna da ita zai rasu bai haihu ba to akwai bukatuwar yayi ta'addud a irin wannan yanayin ya je ya auro wata dan ya sami hayayyafa wani lokaci kuma shi namijin yana da bukatuwar mace fiye da daya dan ya katangu in har bai ƙara aure ba to zai bi matan banza to sai shari'a ce a a wancan matan banzan haramun ne dawo kai mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu wani lokaci kuma wani namijin yana da sha'awar ya haifi 'ya'ya da yawa kila kai a burin ka so kake ka jewa al'umma ka jewa annabi da zurriya mutum 40 lahira mace daya ko bibbiyu take haifa zai wuya ta haifi arba'in. zai wahala musamman ma mata ile bata yi auren da wuri ba ka aure ta sai da ta girma ta kai 30 sannan ta yi aure tana kai 50 ta daina haihuwa kuma so ɗaya take haihuwa a shekara uku yayi uku kai za ta haifa ko hudu in an yi sa'a kai kuma 40 kake so to ka kaddara ma ta yi auren da ka aure ta na yar shekara 15 za ta daina haihuwa tana shekara 50 kaga za ta haihu a cikin shekaru 35 ɗaya nawa za ta haifa 18 ƙululuwar ta 18 kai kuma 40 kake so har yanzu a budget ɗinka da saura yanzu kana da buƙatar ta biyu da ta uku kowa ta haifi 12 an rage mata lodi ai shi bai kai 40 ba akwai buƙatar ta hudu ai ai goma goma 40 din yazo sai ka je wa annabi da goma goma 40 to kaga wani lokaci buƙatar zurriya da yawa shi zai sa ƙara wurin wani lokaci ita matar ba ta da lafiya ba ta da lafiya lalurori na yau da kullum kila cuta ba wai shekaru take da shi ba tsufa bane kawai lalurori ne suka lullube ta shi mijin yana da buƙatuwar ya ƙara auren wani lokaci kuma ƙara auren kawai yana zuwa ne don ka mutunta danginka aurenka na farko a bare ka je ka yi yanzu kuma a danginka iyayenka ko kakanni suna da sha'awar ka auri wata 'yar dangi kuma yin hakan zai karfafa zumuncinka zai kuma kulla alakar ku ta zumuncin dangi wannan kawai ya ishe ka da sai ka ƙara auren to in wata waccan baran bakuwar haure in ta zo ta hana kaga ta'addancin nata yayi yawa yanzu ta hana ka zumunci ta hana kulluwar zumuncinka to wani lokaci sai ya zama dalili na miji ya ƙara mata dan a sami kyautatuwar zamantakewa wani lokacin kuma namiji zai buƙaci ya ƙara mata dan wata manufa ta addini wata mace an sake ta ko mijin ya rasu ya batta da ƴaƴa ba ta da dangi a kusa ga ta da tarbiyya in aka ba wanda ya aure ta ƴaƴan za su wulakanta in kowa ya ƙi aurenta in ba a yi sa'a ba can zaka cin mata a kasuwar mata ta koma kawai tun tana sa hijabi da niqabi da safar hannu aka fara cire safar kafa aka cire safar hannu niqabin ya huta hijabin ma aka yanke wata na sai ka hango ta da karin kirji suna sauke loji tana na kama kaga an ci amanar 'yan uwantaka da alaka ta addini dan haka irin auren da annabi ya rika yi aure mai manufa wani lokaci ana da buƙatuwar a yi shi wani lokaci kuma zai iya yiwa ana da buƙatuwar a ƙara auren dan koyar da wasu darasi don kuma a rufa wa juna asiri to ita mace in ta zo ta ce ta hana dukkanin waɗannan fa'idojin to yanzu ta yaƙe su ta kuma yi watsi da su ta biye wa dokin saranta to shari'a kuma ba za ta goyi bayan ta ba saboda abin da ta bai dace ba so da haka ba a tsoratar da mace da cewa za a yi mata kishiya in har kana ga cewar za a yi mata kishiya zai sa ta natsu to kai mata kishiyar mana kawai ta natsu shikenan da kai mata barazana da cewa za ka yi mata kishiya ta shiga taitayinta wannan tamfurarar shiga taitayi ne to kai mata kishiyar ta shiga taitayinta permanently shikenan idan kawai ka zo ka sanar da ita to za ka ƙara aure ko kuma ka ɗauki wancan littafi na arrajihi ka bi matakan da ya bayar shawarwari guda goma sha hudu ka jarraba su insha Allah ba a dace a wasu ba za a dace a wasu sai aure ta biyu ko ta uku ko ta hudu kai haka shikenan amma dai a ce ana mata barazana da za a yi mata kishiya ana mata barazana da za a karo aure to wannan lalata zamantakewa yake yi ba inganta zamantakewa ba matsala ta shida wadda take zama matsala a tsakanin ma'aurata shine ruwa da wasu mazan ke da ita ruwa za ga wani namijin yana da wadata zai iya yalwata wa iyalan kuma zai iya faɗaɗa masu su amfana su ci gajiyar shi kama mugu ne ɗan keke da keke ne su ko mata ba masu keke da keke ta zo ta ce maka to ta ce za a yi shinkafa da miya tana nan ta karanta kafa in ta fahimci in ta ce maka duk abin da ka bayar ma zai isa in ta fahimci kana cikawa to sai ta da wannan mazhabar to me za a yi kaza nawa za nawa zai duk abin da ka bayar ta san za ka bayar ya wuce in kuma ta fahimci kai dan tsayawa a boda ne za ka rika kwantar da ita sai ta sai ta yanko maka ba ta ta baka filla filla ba to sai ka dauka sai ka bata amma za ga wani namiji in yazo sai an bashi filla filla me za a yi ne shinkafa da miya to filla filla nawa zai isa ta ce 850 me da me da me za a ta 850 ce gawayi 150 ina jin ki ya aje kalkale to yana ta dannawa sai ga sun kare a 630 ce ka gani ko ta kare 120 ko 220 wannan 220 din wajen ka za ta dawo za ka iya tafiya yaro bai da lafiya ta kai shi kemis ta biya wannan kuɗin ne kuma zai wuya ta tambaye ka dan ta san tana amfana amma in ka aje ta a boda to ita ma ta sai da za ta aje ka a boda tana da ragowar gawayi sai ce maka ba gawayi na nawa zai isa na 300 ta na 300 yayya na 200 za a siyo kin cika banna kallon rahan da take maka na 70 ma zai isa na 70 zai isa kawai ta aje ka a boda ne ba ka ke mata ba eh ka je ta bodan Nijar ta kai ka ta Kamaru to ba a so a rika musu ruwa in ta baka dan dunkulan nan sai ka ban mata a dunkula wata rana an tafi an tafi dari bakwai da isa kai ba dari bakwai yana da biyar ku manejin ku na mata ta san tana amfana ba ce maka ba zai isa sai dai ka dawo ga an yi komi yayi to daga ci abin da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata wasu mazajen bakan ruwa sai masu yawa zaka ga ya sanya hannun shi a damfare shi kuma Allah cewa la taj'al abin nan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a damfare a jikin wuyanka baka ciyarwa annabi yake cewa ku ji tsoron Allah cikin matan aurenku fa innahunna awanu na indakum wallahi matan ne da ka san fursunonin yaki haka suke a hannunku ka fita ka fata ma ka zagaya ka ga abin da kake so ka je inda kake so tana gida gidan makotanku ga windon ga kofar gidan kana kallo yanzu an ce ta tambaye ka har ma kana yanga na kin cika yawo ba watan shekarun jiya ma kin je kin gaida mara lafiya ba ta ce kuma to shikenan bari in na samu kuɗi ne masu waya kyautata masu za a riƙa yi ka san ɗari biyar za ta isa ka bata bakwai za ta can garin ɗari biyu ya isa ka bata hudu in ka dawo ka ce ina canji kai shiru kawai wace yan alherai sun samu ita ma kaɗan mata alherai sai ka zaburar da ita ce wasu ayyukan alheran kana zaune zai ga ta canza labule dan kuɗin da aka kwantala a jikinka ne kuma aka yi maka ado da shi wanda in ta ga dama za ta yi kawo maka budget kuma ta tsaya za ta iya defender ita maka lissafe lissafe loji ya maka yawa to wannan baƙar rowar da wasu mazan suke yi ko wajen ciyarwa ko wajen tufatarwa ko wajen gyaran muhalli ko wajen kula da zumuncinta da ƴan uwanta ya kamata yanzu za ta je sha'anin ƴan uwanta ka ba ta har abin da za ta yi alheri da shi ga kuɗin motar zuwa ga kuɗin motar dawowa sannan ga kuɗin abincinki na kwana biyar da zaki a gidan iyayenki sannan ga abin da zaki zumunci sannan ga kwantanjansi ya ya kamata ka dan dora wata dubu biyu kuma a sama in garin da dan nisa ka iya cewa wannan dubu biyun in bata shige ba in an dawo zan karba ka iya faɗa mata karara duk da kuma in ta ji haka ila ta sai da za ta shigar da ita ko tunda lissafi baya ci na samartakar to yau wancan na samartakar ita ake so a dore tunda kaga an yi barazanar ko an yi ƙarya an yi ƙarya bai da ko sisi sai ɗari biyu kuma sai ya ban mata ce ga wannan ɗari biyun ba matsala to daga ci abin da ke jawo matsala a tsakanin ma'aurata shine rowa rowa mazan suna da rowa ko kuma ya rika mata ƙwauro shi ma duka duk ma'anar kusan ɗaya ce ƙwauro wajen abin da zai ciyar da ita rowa wajen yin mata ayyuka na alkhairi da kyautata mata shi kuma Allah madaukin sarki gaba ɗaya kiran maza yi su ciyar da gwargwadon abin da aka azurta su da shi li yunfiq zu sa'atin min sa'ati in kana da wadata dole iyalanka su ci a wadata wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka kuntata mai arzikin shi to ya ciyar daga dan abin da yake da shi dan kankana abin da kake da shi ka ciyar din karka damu to amma wani in yazo dan abin da zai ciyar din ma sai ya matse ko abin nan Hindu mahaifiyar Muawiya kenan ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ta musulunta take kawo kukan abin halin mijinta Abu Sufyan take cewa inna Abu Sufyan rajulun shahihun ya Rasulullah Abu Sufyan da kake ganin shi babban mawadaci ne kuma sanata ne a cikin kafirai a makka amma bakin maruwaci ne shi ya yadda ko ba zai ko ba ba zai wadata ba har da shi ya yadda ya bata dan kadan sanbi sai take cewa fa hal alayya junahun an akhudha min malihi sirra ya rasulullah nayi laifi in nadi ba a duke shi a asirce annabi ya ce khudi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf ki ɗiba abin da zai ishe ki da ke da ‘ya'yanki amma bisa daidai hankali ki ɗiba yana da wani makulli na suto da yake kaffa-kaffa da shi sai ki ƙoƙari wata na yi dogon bacci ki kai a maki duplicate ba don ki mai sata ba don ku ƙoshi sai ya zo ya sa wani muzakkarin kwaɗan shi ya kulle ya ɗan auno mata shinkafa gwango biyu da ita da ‘ya'ya hudu wake rabin gwango da kuma 150 na cefa ne kuma ba ruwa a gidan ko da me za ta yi oho yana fita wannan muzakarin kwadan ta je ta bude shi ta karo shinkafa ta karo wake in ba isassun kudin cefa ne da wata budaddiyar masara ta dan gwado ciya hudu ta aunar ta rika ajiya ana mashi cefa ne ya dawo ga cin shinkafa ta ji man gyada yana mata kallon biri tana mai kallon ayaba ko lahira aka je ba ta laifin komai amma kar ta ɗiba ta yi anko ta zo za ta iya ɗiba ta ga masara a banza da gwaji tiya goma a'a iya na ce ba ne kawai in ya so ila zai zo ya ce to matan nan dai ba ta da makullin nan in ce ita take ɗiba ban da hujja amma dai bari mu gani bari mu ga dabarar da za a yi haka dai za a yi ta gungurawa to da ka ba a so maza su riƙa rowa amana ce aka baiwa mutum to da haka ya wajaba ya kiyaye wannan amanar daga cikin abin da ke jawo matsala na bakwai yawan zargi mutum kadan kada ya rika kyarar matar da abin da ta ya gwasale ta a zamantakewa ce ta kana shugabanci ita tana taimaka maka kana jagoranci ita tana taimaka maka haka suke haka ake rayuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da mai ɗakin shi sai da Aisha radiyallahu anha yin wannan yana zargin na sa zamantakewa ta gurɓace ta kuma lalace in har tana wani abu da bai kamata ba a fara mata gargaɗi da nasiha da nuna mata kurakuranta in ta matsa to sai a riga dan fara da jan kunninta da makamantansu in ta ci gaba da yi to in har za a zarge ta sai a yi mata asirri kana mata a gaban ƴaƴanta tana da kima ita babbar komanda ce ya zaka zagi komanda gaban kanana sai yaran sun fita an kore su sai a kira ta ce kaza da kika bashi kyauta ba wannan halin naki bai da kyau wannan halin naki ba zai yafi miki da dade ido ba ai wannan shashanci ne ba kowa a wurin da kai sai ita sannan in za a zarge ta a zabi lokacin da za a yi zargin ta yi aiki ta gaji kuma ranar aikin ka ta yi amma ta yi wani kuskure to kakkai mata a rana lokacin bai dace ba ko kuma akwai ƴan uwanta ta mahaifiyarta ta zo tana gidan kuma sai ka kira ta a ɗaki ka zage ta tas kuma ta fito ta ci gaba da wa'i a'a sai ka ce to tunda ta yi baƙi to wannan kyarar da nasihar duk da a ɓoye ne ba zai yi amfani ba kada wajen kyararta ko zarginta a yi abin da kuma zai kai ga cutar da ita ko a ce bari ya make ta ko ya watsa mata wani abu ko wani abu dai na illa duka wayannan a ƙarshe za su gurɓata zamantakewar da ke tsakaninsu ne za kuma su lalata ni'imar da ke cikin zamantakewar miji da mata da ta kai matsayin da har Allah har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da misali da da shi wajen abin da mumini da zai kwanta a kabari a ce mashi nan naumatal arus kaga zamantakewar ma'aurata zamantakewa ce mai kyau da ya kamata a ce an sami fahimtar juna kuma an ji daɗinta saɓanin wanda shi bai ma riga ya yi auren ba wayannan wasu daga cikin mushkiloli ne ko matsaloli da ma'aurata kan samu a rayuwarsu ta zamantakewa wanda sukan iya zama matsala wajen gaza cin gajiyar zamantakewar ko su zama matsala wajen gurɓata alaƙa tsakanin dangin mijin da dangin matar ko su zama matsala wajen 'ya'ya su gano me ke faruwa ko musibar ta ƙare a kansu yara su lalace tarbiyyarsu ta zama wata iriya ba a ci gajiyarsu yadda ya kamata a ci gajiyarsu ba amma aka kiyaye aka gyara to sai ga al'amura sun yi kyau yana saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan wa alaikumus salam